أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. ‘Yan uwa barkamu da saduwa a wannan yammaci mai albarka, da muka saba gabatar da karatun littafin Riyadu Salihin, yin kalami Sayyidul Mursalin sallallahu Alaihi wasallam. Wannan shi ne zaman mu na 21, kuma yau muna ranar 21 ga watan Ramadan, shekara ta 1443 bayan hijirar shugaba Alayhi Salatu Wassalam. Wazo daidai da 22 ga watan Afrilu, na shekara ta 2022 miladiya har yanzu dai muna cikin kitabu kitabu zikiri babin da ke bayani akan falalar zikiri mun tsaya jiya akan hadisi na 1418 yanzu kuma za mu tashi daga kan hadisi na 1419 zuwa abin da ya sauka wa anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala man sabbaha allaha في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خباياه وإن كانت مثل زبد البحر وانا حديث shi ma karɓo shi ta hanyar sayar na abu huraira idan Allah ta bi da gari shi ya ce man sabbaha Allah fi manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce man sabbaha Allah fi duburi kulli salatin salatan wa salatin wanda yayi tasbihi ga Allah wato yace subhanallah subhanallah subhanallah har sau 33 a bayan kowace sallar farilla wa hamidallah salatan wa salatin sannan ya gode wa Allah yace alhamdulillah alhamdulillah shi ma 33 wa kabbarallaha salatan wa salatin sannan ya girmama Allah yace Allahu akbar Allahu akbar shi ma har sau 33 wa ƙara tamamar mai ati sannan a cikon ɗari mutum ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir amma mutum ya faɗi wannan yace ghufrat khatayahu za a za a gafarta mishi zunubansa wa in kanat misl zabadil bahri ko da zunuban nashi sun kai yawan kumfar kogi Allah zai yafe mishi su baki ɗayansu kaga wannan zikiri ne mai tsoka sosai sai dai matsalar anan ita ce mutanenmu ba su cika tsayawa su riƙa yin shi yadda ya kamata ba ko sai ga mutane suna wai sauri haka za ga mutum yana yi kamar abin nan subhanallah subhanallah subhanallah wani ma kwana bata ko kwaya goma ma masu kyau ma ba za a samu ba to idan Allah ya ce ga abin da yake so a yi to baya karba sai in an yi shi yadda Allah din yake so wannan hadisin Imam Muslim ya rawaito shi kuma cikin hadisin akwai hujja bisa muhimmancin yin wannan zikirin a bayan dukkan sallolin farilla wa an ka abi bin ujrata radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama qala mu'aqqibatun la yukhibu qa'iluhunna aw fa'iluhunna dubara kulli salatin maktubatin salasun wa salasun tasbihatun wa salasun wa salasuna tahmidatan ثلاث وثلاثون تسبيحة وثلاث وثلاثون تحميدة وأربع وثلاثون تكبيرة رواه مسلم وانا حديث عن كربوش تحنير سيرنا كعبد أم أجرته إدرى الله تبدأ غريش يتي مزا الله صلى الله عليه وسلم يأتي مؤكبات wasu ayyuka ne waɗanda ake yin su masu bibiyar juna la yukhibu qa'iluhunna la yukhibu qa'iluhunna duk wanda ya faɗe su ba zai taɓe ba aw fa'iluna ko kuma duk mai aikata su ba zai taɓe ba dubara kulli salatin maktubatin a bayan kowace sallah ta farilla salasun wa salasuna tasbihatan tasbihi 33 wa salasun wa salasuna tahmidatan sai kuma tahmidi 33 wa arba'un wa salasuna takbiratan da kuma yin kabbara guda 40 a guda 34 wato kaga wannan riwaya tana da sabani da waccan ta farko ita wannan riwayar kabbara ce 34 ba hailala farko ta wannan riwayar amma dai ita ma idan mutum yayi ta zai riski dukkan abin da ake fata وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من أن أرد إلى أرجل الأمور وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من فتنة القبر رواه البخاري وانا حديث أنكر أوش دقا سيرنا سعد بن أبي وقاص yaddar Allah ta bada gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance ya ta'awwazu duburar salawati bi haula'il kalimat yana neman tsari a bayan kowace sallar farilla ta hanyar karanta wayannan kalmomin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-jubni wal bukhli ya Allah ina neman tsarinka daga raunin zuciya da kuma rowa wa uzuka min an arudda ila arzilil umuri ya Allah na neman tsarinka kada a mayar da ni zuwa ga makaskanciyar rayuwa wa uzuka min fitnatid dunya kuma ya Allah na neman tsarinka kada a fitine ni ko kuma na neman tsarinka daga fitinan nan ta duniya wa uzuka min fitnatil qabri kuma na neman tsarinka daga fitinan nan ta kabari kada a jarrabe ni a cikin kabari na rawahu bukhari bukhari ne ruwaito hadisin aljubun aljubur din nan ana nufin gu'uful qalbi wato raunin zuciya shine kishiyar jarumtaka bukul kuma ana nufin rowa yana ce kishiyar kyauta arzalul umar kuma ana nufin wato mummunan tsufa saboda wani hadisi da aka rawaito ta hanyar sirna ali radiyallahu anhu yana cewa annahu khamsun wa sab'una sana fa fihi du'ful quwa yaje shekara saba'in da biyar ne a cikinta akwai raunin ƙarfi wasu ulhimzi da kuma mummunar hadda wato da abin da ka riƙe shi a da a wani lokacin sai ka ji ya gudu babu shi wa ƙillatul ilimi da kuma ƙarancin ilimi wa fitnatul duniya da kuma fitinan nan ta yace fitinan nan ta duniya kuma al-ibtila bil gina shine a jarrabi mutum da wadata idan wai wadata ta nisan tashi da Allah awil fuqaril mustagali an da'ati Allah ta'ala ko kuma a jarraba mutum da talauci wanda zai shagaltar da shi daga yin da'a ga Allah madaukakin sarki mutum da kabari kuma ana nufin tambayan nan ta mala'ikun nan guda biyu munkarun da nakirun dan haka Allah yakan tabbatar da bawansa mumini ya tabbatar da zuciyar shi shi kuma munafiki da fajiri Allah yana batar da su kamar yadda Allah ya faɗa يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويدل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لأحبك فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رواه أبو داود بإسناد صحيح وانا حديث إمام أبو داود نيرويتو شي تارد إنغنتشن إسنادي تهاني سيرنا معاذ بن جبل رضي الله عنه yace lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akaza biyadi yayi riko da hannunsa sai da ya rike hannunsa sannan sai ya ce mishi ya mu'azu wallahi inni la uhibbu ya kai mu'azu wallahi ina son ka sai da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi rantsuwa wallahi lallai ni ina son ka sannan sai ya ce mishi ko sika ya mu'azu ya kai mu'azu ne maka wasiya la ta da annabi dumur kullun salatin kada ka bari a bayan kowace sallar farilla da kulu kana cewa Allahumma a'inni ala zikrika ya Allah ka taimake ni bisa ambatanka wa shukrika da yin godiya gare ka wa husni ibadatika da kuma kyakkyawar bauta zuwa gare ka a rikirta bauta zuwa gare ka wannan hadisin yana nuna mana girman matsayin sayar na mu'azu dan jabal radiyallahu anhu domin dukkan mutane kokari suke yi su so manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma shi sayar na mu'azu manzan Allah ne da kanshi yake son shi soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko soyayya ce ta Allah idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya soka to ba zai soka ba sai in Allah yana son ka sannan hadisi yana nuna mana muhimmancin ita wannan addu'ar Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya koyawa sahabin shi wanda yake so sai na mu'azu dan jabal radiyallahu anhu kuma dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabe shi a cikin sahabbai yake cewa ya fi dukkanin sahabbai sanin halal da haram addu'a tana kunshe da alkhairan duniya da lahira wa ana bi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idza tashahhada ahadukum فليستعذ بالله من أربعين يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال رواه مسلم وانا حديث إمام مسلم ne ya rawaito shi tare da ingantaccen isnadi ta hanyar sayyiduna Abu Huraira idan Allah da bada gare shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzon Allah tsira da amincin Allah sabata gare shi yace idza tashahhada ahadukum idan ɗayan ku zai yi tahiyya fal yasta'iz billahi min arba'in dalle ne ne matsari daga wajen Allah daga sharrin abubuwa guda hudu ya kulu ya rika cewa Allahumma inni a'udhuka min azabi jahannam ya Allah ni ina neman tsarinka daga azaban nan ta wutar jahannama wa min azabil qabri kuma ina neman tsarinka daga azaban nan ta kabari wa min fitnatil mahaya wal mamat da kuma fitnan nan ta rayuwa da ta mutuwa wa min sharri fitnatil masihid dajjal kuma ina neman tsarinka daga sharrin fitnan nan ta masihid dajjal azabar wuta ta jahannama kowa ya san me ake nufi haka nan azabar kabari ita ma kowa ya san me ake nufi saboda malamai suna yawan yin bayani a kai amma fitinar rayuwa shine duk abin da zai shagaltar da mutum daga bin Allah fitinar nan ta mutuwa kuwa ita ce duk abin da zai janyo mutum mummunar mummunar mutuwa wato cikawa babu imani sharrin fitinar nan ta masiwar dajjal kuwa wani abu ne wanda dukkan annabawa babu wani annabi wanda bai wa al'ummarsa gargadi game da shi ba masiwar dajjal shine wanda a kowane addini wato akwai gargadinsa a cikin addinin yahudawa annabi musa alayhi salam ya yi musu gargadi kuma yana nan a rubuce a cikin littattafansu ba haka nan a cikin addinin mabiya annabi isa alayhi salam ko masu da'awar cewa suna bin annabi isa alayhi salam wato kiristoci su ma a cikin Bible akwai zancen shi suna kiran shi Antichrist mu kuma addinin musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana gargadi game da shi ya gaya mana cewa wani mutum ne mai ido daya wanda zai zuwa ƙarshen duniya wato zai zagaye duniya a cikin kwana 40 kuma zai zama duk wani bai yahudan da ke da rai to suna ƙarƙashin sa yahudawa gaba ɗayan su suna ƙarƙashin shi kuma zai zama yana da miliyoyin mabiya miliyoyi fa mabiyansa kuma Allah zai ara mishi dama idan ya zo gari zai gaya muku ya ce shi ne Allah kun yadda shi ne Allah an kuka ce eh kun yadda shi kenan nan take sai ya ce sama ta muku ruwa a ranar za a yi muku ruwan a lokacin za ku yi shukar kuma a ranar shuka za ta fito kuma a ranar za ta girma har ku girbe ta duka a rana ɗaya idan kuma kuka ce ba ku yadda shi ne Allah ba da shi kenan in ya ga dama sai ya juya ya fita amma yana fita duk wani abu naku na amfani tun daga kan dabbobinku da abincinku da kudadanku da komai naku za ku neme shi kurasa haka nan idan ya ga dama sai ya kirkirar muku da ruwa da kuma wuta sai ya tilastawa mumini cewa sai ya shiga ɗaya daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda kuke ganin shi a matsayin wuta din nan ne ruwan in ka in ka fada cikin wutar ba za ta kona ka ba amma inda kuke ganin shi kamar ruwa din kana shiga ciki kuma nan ne wutar Allah zai ara mishi dama har ya zama wato yakan iya ya fito da mutum guda daga cikin ku in ba ku yadda shine Allah ba sai ya zabi mutum ɗaya daga cikin ku sai ya tsaga shi biyu ko ya sa wuka ya mar yankan rago a gaban ku sai bayan mutumin ya mutu sannan sai ya ce mishi tashi kawai sai ga mutumin ya haɗe ya tashi kuma ya rayu mutuna ce mai girma wadda in ba wadda Allah ya zaba ba to lallai hakika babu wanda ba zai bi shi ba kuma hakika yanzu haka kusan shirye-shiryen bayyana shi ya gama kankama shirye-shiryen bayyanar shi sun gama kankama domin yanzu haka a kasashen amurka na kasashen turai akwai masu bautar shi satan worshiping cult suna nan yanzu haka suna bautar shi akwai kuma kungiyar illuminati kungiyar illuminati wacce hatta a kasashen mu na nan bakagen fata kai hatta a nan Najeriya suna da magoya baya da kuma mabiya kungiyar za ga tambarinta shine ido za ga tambarinta wani ido ne haka baya daya shine tambarinta kuma da ko kuma kaga kalmar A haka a jikinta da yawa daga cikin yan kwallon nan da ake da ake ta kallon su da kulab kulab din kwallayen nan duk kungiyar Illuminati ne take daukar nauyin su domin shagaltar da mutane daga kan bautar Allah haka nan akwai manya manyan mawaka na duniya kungiyar Illuminati suna daukar nauyin su wannan democracy din nan da ake da ake yi wato demokradiya kusan kungiyar Illuminati tana daga cikin tana daga cikin manya manyan masu haɓaka demokradiya domin abu ne wanda in dai za a yi shi to tabbas ba za a ba Allah ba har ga cewa kai tsaye tana yin adawa da duk wani abu da ya shafi Allah subhanahu wataala ko ibada domin yana daga cikin aƙidu irin na demokradiyya cewa mace za ta iya auren mace namiji zai iya auren namiji kuma zina ba haramun ba ne sai dai in wanda ya yi zina da ƙasa da shekaru sha takwas amma duk yarinyar da ta shekara sha takwas ko sama da haka to dan ta yi zina wannan ba laifi bane a ƙarƙashin ƙarƙashin mulkin demokradiya ba laifi bane sannan kuma matar aure ta fita ta je ta yi zina shi ma wannan baya daga cikin laifi a tsarin demokradiya da tsari ne kai tsaye na shedanci to amma mutane ba za su gane ba amma wannan kungiyar ta Illuminati kusan su ne manya-manyan jagororin binsa shi dujal a duk sanda ya bayyana kuma a yanzu haka yana dab da bayyana a yanzu haka kuma yana daga cikin abin da suka ce a dama annabi sallallahu alaihi wasallam da duk annabawa suna faɗa cewa ba zai bayyana ba sai zubar da jini yayi yawa ana ta zubar da jini da yawa a doron ƙasa ana ta saban Allah ko ina to a sanan ne zai bayyana shi yasa za ga turawa nan suna ɗaukar nauyin ai ta yin yaƙi yaƙi a ko ina ai ta zubar da jinaye a ko ina musamman ma jinin musulmai haka nan saban Allah kowane iri ne suna goyon bayan shi yanzu haka suna iya hada fati ko wani abu haka wanda zai zama kawai zanaci za a je aike ko kuma sukan hada fati fati ma wacce ta yan luwadi ne a yanzu haka ta kai ga har ba ma can kasashen turai ba yanzu haka har a kasar saudiya ana yi a kasar saudiya yanzu haka akwai gidajen rawa irin wanda ko munan najeriya da muke gaurayi da mabiya wani addinin to ba mu da irin wannan gidajen rawan a yanzu haka a najeriya babu irin babu kasino a nan najeriya babu kasino ban sani ba ko irin su Lagos ko akwai amma yanzu haka a Saudiya akwai casino ya fi guda goma wadda casino din nan gidan rawa ne wanda a ciki babu abin da babu akwai bangaren karuwai akwai bangaren yan luwaɗi akwai bangaren yan maɗugo akwai bangaren caca kowace irin caca ta duniya da akwai ta abun ana yi kuma kowane irin ashararu na duniya babu wani abu da Allah ya haramta wanda babu shi a gudu yawwa to kaji saboda haka kaga duk wannan yana daga cikin abubuwan da tura suke ganin cewa idan an yi shi idan ana yin su to lalle dujar zai bayyana shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam dai ya koya mana a bayan kowace talla a lokacin da mutum yake tahiya tahiyar karshe to ya rika karanta wannan addu'ar Allahumma inni a'udhuka min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min sharri fitnatil masiihid dajjal shi dujal ɗin nan dai kamar yadda nake faɗa zai zagaye duniya ne a cikin kwana arba'in a cikin kwanaki arba'in zai zagaye duniya kwana ɗaya daga cikin arba'in ɗin nan zai zama kamar shekara guda kwana ɗaya ne amma tsawon shi kamar tsawon shekara guda wani kwana ɗayan kuma zai zama kamar tsawon wata guda irin na kwanakinmu na yanzu sannan akwai kuma kwana ɗaya wanda zai zama kamar tsawon sati guda to sauran kwanakin shi kuma za su zama kamar sauran kwanakinmu na duniya a cikin wayannan kwanaki arba'in da zai yi a duniya sai ya shiga kowanne gari a duniya duk wani gari da ke duniya mahudarta da mafaɗarta babu garin da ba zai je ba amma banda garin makka da garin madina domin allah zai sanya mala'iku su zama suna gadin wayannan garuruwa masu albarka ba zai samu damar shiga ciki ba amma garin madina zai zo ya tsaya a gefen garin a daidai inda a yanzu aka gina jami'ar madina zai tsaya a daidai wannan wajen kamar yadda malamai suke faɗa to zai yi wani ihu yi wani kururuwa in yi wannan kururuwar ƙasa za ta yi girgiza to duk wani munafiki da duk wani fajiri wanda ke cikin garin madina zai fito ya bi shi fitina ce mai girma wadda babu mai tsira daga gare ta sai mai karfin imani mai karfin imani na gaske da wani mumini a wannan lokacin idan suka dube shi za su gane cewa a goshin shi an rubuta kaurasan da fa'un da ra'un wato kafir amma an ba mumini ba babu wanda zai ga wannan kafir din an ce daga ƙarshe daga ƙarshe shi zai shahadantar da imamul mahadi shi kuma annabi isa alayhi salam zai kashe shi domin yana yana yin ido biyu da annabi isa alayhi salam to zai narki kamar yadda ruwa ke narkar da gishiri to haka nan zai narki Allah ya kiyaye mu daga sharrinsa wa ana aliyin radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza qama min ila salati yakunu min akhiri ma yaqulu bayna tashahhud wa taslim اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت رواه مسلم وانا حديث عن كرؤش دقاء أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبو طالب إدر على رتبة قريش يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زال الله صلى الله عليه وسلم يا قسم شيء idan kama ila salati idan ya tashi zuwa sallah ya kunu min akhir ma yaqulu bayan tashahhudi wa taslim yana daga ƙarshen abin da yake faɗa tsakanin tahiyya da yin sallama yakan ce Allahumma ighfir lima qaddamtu ma akhartu ya Allah ka gafarta min abin da na gabatar da abin da na jinkirta na daga laifukana amma asrartu amma alantu da abin da na koyi da abin da na bayyanar duk Allah ka yafe mu amma asrartu da abin da na yi barnarsa amma anta alamu bihi minni da kuma abin da kai kai ka san shi daga gare ni anta al-muqaddimu wa anta al-mu'akhir kai ne magabaci kuma kai ne majinkirci la ilaha illa anta babu mota da gaskiya sai kai ko kuma abin da ake nufi anan shine imamul baihaqi yace ma'anar anta al-muqaddimu wa anta al-mu'akhir ai anta al-muqaddimu kai ne mai gabatarwa cewa Allah ya gabatar da waɗanda ya so ya datar da su zuwa ga manyan mukamai na magabata sannan kuma anta al-mu'akhir wato kai ne majinkirci kai ka jinkirtar da wanda ka so daga barin wa'annan martabobi din ka jinkirtar da su wannan hadisin yana nuna mana kankan da kai irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yadda yake da tawazu ga ubangijin sa subhanahu wataala da kuma yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake bada haƙƙi cikakken haƙƙi na makamin ubudiyya kuma har ila yau hadisi yana kwadaitar da mu yana kwadaitar da yana kwadaitar da dukkan al'umma kuma zuwa ga yin istighfari neman gafarar ubangiji domin ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bai taba yi wa Allah laifi ba yana neman gafararsa yana ga kuma mu waɗanda waɗanda a kowanne minti guda sai mun yi wa Allah laifi wani Aisha ta radiyallahu anha qalat kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaksiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfir li mutafaqun alayh wannan hadisin an karɓo shi daga uwar mu'minai mai ɗakin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam na Aisha idan Allah ta da gari ta take cewa kanan nabi sallallahu Alaihi wasallam manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kasance yaksiru an ya kora fi ruku'ihi wa sujudihi yana yawaita faɗa a cikin ruku'in sa a cikin ruku'in sa da sujudarsa yana cewa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli to lalle wannan addu'a ce mai muhimmanci tana kunshe da tasbihi da istighfari da kuma hamdala ga ubangiji ya kamata lalle kowa ya rike ta domin a rika yi a cikin a cikin ruku'u da sujada subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin ta a cikin ruku'u da sujada kamar yadda nana Aisha radiyallahu anha ta faɗa kuma Imam al-Bukhari da Muslim su suka rawaito hadisin Imam an-Nawawi yace ma'anar wa bihamdika dinnan ai subhanaka allahumma ƙudurcewar tsarkaka ta tabbata gare ka ya Allah rabbana ya ubangijinmu wa bihamdika tare da godiyarka ai da dacewarka da ka datar da ni da kuma yadda ka shirye da ni ya ubangiji da kuma falalaka da ka zuba ta a gare ni da haka nake yin tasbihi gare ka ba da ƙarfi na ba da wayo na ba a cikin wannan hadisin akwai bayanin yin godiya ga Allah subhanahu wataala misali imomi da yawa dan adam mumini na datar da shi da yayi haka nan kuma hadisin ko kuma zikirin yana bayani akan yin itirafi da ni'imomin ubangiji da kuma fawwada al'amari zuwa ga Allah subhanahu wataala وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوه قدوس رب الملائكة والروح رواه مسلم a wannan hadisin shi ma ruwaito shi ta hanyar na na Aisha idan Allah ta bada gari ta tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi ya kasance yana faɗa cikin ruku'unsa da sujudarsa yana cewa subuhun quddusun wato abin tsarkakewa kuma abin tsarkakewa abin tsarkakewa kuma mai tsarki rabbul malaikati ruhi ubangijin malaiku da ruhu wato a cikin nihaya littafi ne an nihaya an ce an ruwaito shi ne da ruwaya kala biyu ana cewa subuhun ana cewa kuma sabbuhu wato ana faɗa da fata ana faɗa da bamma an ce sunaye ne daga cikin sunayen ubangiji subhanahu wataala subuhun din sunan shi ne haka nan ƙuddusin ɗin ma sunan shi kuma ma'anarsa shine wanda ya tsarkaka daga barin dukkan abin da bai rataye da girman shi ba da kuma girman matsayin shi da kuma azamarsa wa ibn abbas radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala fa amma ruku fa azimu fihi ar-rabb azza wa jalla fa amma sujudu fajtahidu fi ad-du'a fa qaminun an yusjaba lakum rawahu muslim wannan hadisi an karɓo shi ta hanyar sirrin Abdullahi dan Abbasin idan Allah da da gare su anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala ya ce fa amar ruku amma shi ruku fa azimu fihi rabb to ku girmama ubangiji a cikin sa azza wa jalla mai girma da daukaka wa amma sujudu amma ita sujada fa tahidu fi du'ai to ku yi kokari sosai wajen yin addu'a a cikin sujada fa qaminun an yusjaba lakum domin ya kusata duk abin da kuka roƙa Allah ya amsa muku wannan hadisin yana mana bayani akan muhimmancin girmama Allah subhanahu wataala a cikin ruku'u da kuma muhimmancin yawaita addu'a a cikin sujada domin yayin da bawa yake yin sujada kamar ka shigo cikin fadar ubangijinka ne kana roƙar sa dukkan abin da kake so a wannan lokacin ko mala'ika babu tsakaninka da ubangiji duk abin da ka roƙa zai amsa maka sujada wata falala ce ta musamman da Allah yawa bayinsa Allah ya ce wasjudu qatarib kai sujada ka ƙara kusanci duk sanda kai sujada to kana ƙara kusanci ne da ubangijinka gurgurdan yawan sujadar ka gurgurdan yawan samun kusancin ka ga Allah subhanahu wataala wa ana bi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'aksiru fa'aksiru du'a wannan hadisi an karɓo shi ta hanyar sirna Abu Hurairah dan Allah da daga gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih mafi kusancin yadda bawa zai kasance tsakanin shi da ubangijinsa wa huwa wa huwa sajidun shine yayin da yayi sujada fa aksir du'a to lalle ne ku yawaita addu'a a cikin sujada rawahu muslim muslim ne rawaito shi shi ma dai wannan hadisin yana nuna mana muhimmancin yawaita addu'a a cikin sujada domin shine wurin amsar addu'a domin lokaci ne wanda mutum yake samun kusanci da ubangijinsa ka ka shigo fadar Allah to shi kuma Allah mawadaci ne wanda duk abin da ka roƙa in ya baka ma bai rigi komai ba a cikin mulkin shi dan haka ubangiji kuma ba mai rowa bane mai karamci ne mai rahama ne mai falala ne ga bayinsa dan haka ka roƙe shi kai ta roƙarsa shi kuma yayi ta baka wa anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudihi allahumma ighfir li dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu rawahu muslim shi ma wannan hadisin an karbo shi ta hanyar sirrin Abu Hurairah da Allah da bargare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana faɗa a cikin sujudarsa yana cewa Allahumma ighfirli ya Allah ka gafarta mu zambi kullahu dukkan zunubai na baki ɗayan su dukkahu wa jillahu wato kananan su da manyan su awwalahu wa akhirahu na farkon shi da na ƙarshen su duka gafarta mu wa alaniyatahu wa sirrahu da zunubai na na fili da kuma na ɓoye duka gafarta mu wannan maza Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi ne domin mu al'ummarsa mu ji mu koya mu riƙa yi amma annabi sallallahu alaihi wasallama ba shi da zunubi ko kwaya ɗaya gun Allah rawahu muslim muslim ne rawaito hadisi kuma wannan hadisi yana nuna mana muhimmancin yin tadarru'i zuwa ga Allah subhanahu wataala da kuma yawan neman gafara gare shi domin duk wanda ya kasance mafi kusanci da Allah to ya fi kowa yawan tsoron Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ko shi yake yin istighfari saboda kusancin shi da Allah ne yasa haka amma mu- mu kuma da muke jin kamar mun tsira kullum a zukatan mu ba ma jin tsoro to wannan kuma nisan mu ne da ubangiji shi yasa haka amma shi kam sallallahu alaihi wasallam tuntun ubangiji ya bashi garanti cewa ya- ya yafe masa dukkanin komai duk da kuma bai da malifin a wajen Allah Allah ya gaya masa inna fatana laka fathan mubina da ya gafira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuruka Allahu nasran aziza وعن عائشة رضي الله عنها قالت ابتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فتحسست فتحسست فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت وفي رواية فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أوصي ثناء عليك أنت ك- كما أثنيت على نفسك رواه مسلم وانا حديث عن كان وشي daga nan Aisha dar Allah ta bada gare shi tace ibtaqattu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam zata lailati yace a cikin wani dare na nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ban ganshi ba fata hasas dan haka sai na neme shi nake ta neman inda yake bai za huwa rakiun aw sajidun sai na same shi yayi ruku'u ko kuma yayi sujada ya kulu yana cewa subhanaka wa bihamdika sarki ya taba da gare ka tare da godiyarka la ilaha illa anta babu an bauta da da cancanta face kai a fi riwayatin a cikin wata riwayar kuma cewa ta yi fa waqa yadi ala batni qadamai sai hannuna ya afka zuwa ga kan cikin tafin kafarsa wa huwa fi fil masjidi alhali yana cikin masallaci wa ma mansubata ne alhali sawayen shi ya kafa su ya kafa su a ƙasa wato yana sujjada kenan wa huwa yaqul yana cewa a cikin sujjadar Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatika ya Allah ina neman tsari da albarkar yaddan nan yaddan nan taka nake neman tsari daga azabarka wa bi mu'afatika min uqubatika kuma ina neman tsari da albarkar a lafiyarka wato yafewarka ina neman tsari daga hukubarka wa uzbika minka ina neman tsari daga gare ka la usi sana'an alayka ban san ididdi ididdige godiya da kirari gare ka ba anda kama asnaita ala nafsika kai dai kamar yadda ka kai kai yabi kanka da kanka ne ban kai ban san kai matuƙa ba wajen yabo gare ka ban san kididdige yabo ba zuwa gare ka sai dai kai kana nan ne kamar yadda kake wato babu wanda ya sai ba Allah cikakken yabo sai dai shi Allah din anan zamu tsaya saboda yanayin kurewar lokaci da fatan Allah ya amfanar da mu da abin da muka ji abin da muka faɗe shi daidai Allah ya ba mu ladansa wanda kuma muka yi kuskure Allah ya yafe mana da fatan Allah ya amshi dukan ibadunmu Allah ya yafe dukan zunubanmu Allah ka ji kan iyayenmu da malamanmu ka saka musu da alkhairi Allah ya ƙara mana lafiya da zama lafiya Allah kai mana albarka kai wa ƴaƴanmu albarka kai wa almajiranmu albarka kai wa masoyanmu albarka Allah kai wa dukkan jama'ar mu albarka albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani Allah ka sanya mu cikin bayinka wanda kake datar da su a cikin wannan wata mai albarka Allah ka ba mu rabo mafi girma daga kowace irin falala da rahama da afuwa da gafara da kake yi wa bayinka a cikin wannan wata mai albarka Allah ka sanya mana Allah ka sanya mana daga cikin waɗanda kake wa baiwa a wannan wata albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah dukan damuwoyin mu kafi mu sanin su Allah ka yaye mana albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka yaye mana jinyoyin da muke fama da su na fili da na koyi albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam nauye-nauyen da ke tare da mu ya Allah ka tallafa mana albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka sanya albarka cikin noman mu Allah ka sanya albarka cikin sana'o'in mu ma'aikata daga cikinmu Allah ka datar da su zuwa ga samun manya-manyan matsayi a yan kasuwa daga cikinmu Allah ka buɗa musu manoma daga cikinmu Allah ka sanya albarka cikin dukkan motsinsu albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke duk wani nau'i dai na ayyuka na yau da kullum Allah ka sanya mana albarka a ciki Allah ka kyautata ƙarshen mu Allah ka sa mu cika da imani Allah ka kiyaye mu daga mummunar mutuwa Allah ka kiyaye mu daga azabar kabari Allah ka kiyaye mu daga mummunan hisabi albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka sanya mu cikin al'ummar annabin ka waɗanda za su shiga aljanna ba tare da hisabi ko hukuma ba Allah ka sada mu da shi duniya da lahira sallallahu alaihi wasallam albarkacin matsayin shi a gare ka Allah albarkacin girman matsayin shi Allah kada ka bar mu mutabi Allah kada ka tabar da mu duniya da lahira subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملئ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه في كل وقت وحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله